ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sha biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha tara a sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da muna darasi na ɗari da hamsin da takwas a cikin karatun wannan littafi mai albarka muktasar zadil ma'ad na shekhu dawud islamiyya muhammad bin abdullah rahimahullah muna gazo hunain satin da ya wuce mun fara magana akan yakin hunain muna ciki can malam ya ce wa fitataha ghazwul arabi bi badrin wa khatamahu bi hunain wa qatalat al malaikatu fihima ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء فيهما وبهما طفئت جمرة العرب فبدر خوفتهم وكسرت حدتهم وهذه استفرغت قواهم an buɗe yaƙin larabawa ko yaƙan larabawa da yaƙin badar kuma an rufe yaƙarsu da yaƙin hunain yaƙin badar na farko sai kuma na Hunain duka yaƙukan nan guda biyu da na Badar da na Hunainin mala'iku sun taimaka da su aka yi yaƙin a ciki mala'iku sun halarci yaƙin Badar kuma sun halarci yaƙin Hunain a ciki an jefi annabi da tsakuwa da duwatsu a Badar an jefe shi a Hunain ma an jefe shi kuma alhamdulillahi a wannan yaƙuƙuka ne larabawa suka gane kuransu aka kashe wutar gabarsu da ƙiyayyarsu kuma tsoronsu ya bayyana kaifinsu kuma ya disa shi kuma dukkan ƙarfinsu ya ƙare gaba ɗaya a badar da kuma hunayen a cikin yakin hunain malam yace za mu iya amfanuwa da wani hukunci na fikihu halaccin musulmi ya karɓi aran makamin kafiri mushriki ya halatta musulmi ya karɓi aran kafir kayan kafiri na yaƙi wa fiha jawazu jawazu ti'arati silahi al-mushrik وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب وأن ضمان الله له, له الإسم لا ينافي تعاطي الأسباب كما أن إخباره أنه مظهر دينه لا يناقض لا يناقض أمره بالجهاد أتكلم أبن ندام فإنت بالي في مسلمي إذا بقاتا تكاما يكرب أرم مكام كافري مشركي ya je ko ya biya ko ya karba haya ko ya karba aro ba laifi ba ne idan musulmi ya nemi aro na kayan fada a wajen mushirki musulmi idan ya je ƙasar kafirai ya je ya sayi makami ba laifi ba ne ko ya karba aron makami ba laifi ba ne kuma yana daga cikin cikar tawakkali shine istimalul asbab kai amfani da sababi abinda ake nufi a nan Allah ya ce a yi tawakkali ga Allah ko to yana daga cikin sababi neman magani misali neman magani ba yana kore tawakkali ga Allah ba mutane su gane cewa dan an ce a yi tawakkali ga Allah to ba tawakuli aka ce a yi tawakkali dogaro ga Allah amma ka yi riko da sababi ka yi tawakkali ga Allah shine mai azurtawa shine mai ciyarwa shine mai kaza mai kaza amma kuma ka hada jakarka ka tafi kasuwa nema wannan al'akhzu bil asbabi hatmun lazimun ka yi tawakkali ga Allah shine yake bada komai amma ka rubuta offer ai ka rubuta wannan application ɗinka ka fita neman aiki tawakkali da Allah baya hana riko da sababi ka yi tawakkali ga Allah ƙwarai za ka tafi ka je kawo jirgi don a rage maka wahalar tafiya ba za ka ce na dogara ga Allah bari in tsaya Allah ya ciro a zo a kai ni ba ba za a yi haka ba ka yi tawakkali ga Allah ciwo ya kama ka ka tafi wurin likita kana neman magani shi ne abinda ibn al-qayyim yake nufi a musulmi sun yi tawakkali ga Allah Allah shine mai taimakon su amma sun ɗauki makami sun tafi jihadi ai da sai su zauna a gida su ce Allah shi zai musu komai wannan kenan kuma da Allah ya ce ya ba wa annabi kariya la yunafi ta'atil asbab baya kore annabi ya dauki wasu sababbai na bawa kansa kariya din bayan Allah ya masa alƙawari Allah ya ce muzhirun dinahu zai ɗaukaka addininsa wannan la yunaqidu amrahu bil jihad baya warware umarni da Allah ya yi na aji a jihadi eh ya ce zai ɗaukaka addininsa amma kuma bai hana aji a jihadi ba ta hanyar jihadin zai ɗaukaka addinin nasa da fatan yan uwa suna fahimta sa gani wa shartuhu damanul ariya hal huwa ikhbarun an shar'ihi fil ariya aw ikhbarun an damaniha al ada bi ainiha uktulifa fihi وفيها عقر مركوب العدو إذا أعان على قتله وليس هنا من تأذيب الحيوان المنهي عنه أن شرطا تتشوى العارية مضمونة دون دي إبادة أبن سأروه تدول أكيا مسا kayansa sannan in ya bata za a biya wannan haka shari'a ta bayar to shin wannan an ba da labari ne akan shari'ar Allah akan aro ko kuma dai an ba da labari ne idan an baka aro daman din shine kame da wannan abin da aka baka aro kamar yadda yake an yi sabani abin da ake nufi shine malam wanda ya baka aran magirbi a shari'a ta musulunci idan ka batar da shi za ka biya shi in kai sakaci tun da ai arwai baka ba kyauta ba ko in kai itilafinsa kai ganganci ka batar da shi to za ka biya akwai zaman sannan duk lokacin da aka baka aran abu zaman lafiyanka a shari'a shine ka ɗauki wannan abu kamar yadda aka baka shi aro ka mayar ya baka aron mota daman ɗin shine ka yi amfani da ita ka mayar da ita kamar yadda take ya baka aron hula al'ariya madmuna ka mayar da ita yadda take ba ka ɓaɓɓalla ta ka yayyanka ta ka tozarta ta ba ko ka zo ka ce ma babu to akwai sabanin malamai akai shin abin da ake nufi shari'ar Allah ta yi magana ne akan daman na duk abin da aka ba da aro ko kuma daman din shine a baka ka mayar da shi yanda yake wannan matsala ce ta fiqhu malam ya kawo mana ita ne dai dan ya kafa mana wata hujja daga cikin abin da ya ririyo a yakin Hunayn abokin gabanka idan ya yi amfani da abin hawansa ya cutar da kai in ka samu dama ka kashe abin hawan kuma ba biya abokin gabanka in ya yi amfani da motarka motarsa ya maka illa ko ya taka maka wani abu ko ya kashe maka wani abu to in ka illata abin hawan ko ka kone shi ko ka wani abu ba kai laifi ba ibn al-qayyim yake cewa mun fahimci cewa idan a yakin hunain idan abokin wato halaccin ka soke dabbar abokin hawa ka soke ta ka katta ka kashe ta idan aana ala qatlihi idan yayi amfani da wannan abun hawa dabbar wajen kisa ko amfani da shi wajen yaƙi kuma a nan baya cikin azabtar da dabbobi da shari'a ta hana ibn qayyim yace wa laysa huna min ta'dhibil hayawan al manhiy anhu baya ciki azabtar da dabbobi da shari'a ta hana kun san a shari'ar musulunci haramun ne mutum ya azabtar da dabba yanzu ko shanu da kuka ana azabtar da su ko jakuna ana azabtar da su ko ma wace dabba kaga wani ya samu dama yana musu azaba ya dora musu abin da ba za su iya yi ba ya basu da yunwa baya ciyar da su baya shayar da su ko yana ta duka kamar yanzu misalin yan abin nan waɗanda suke suke kama shanu din nan suna kwantar da saniya ko in saniya ta gudu ai ta dukanta da itace ai ta wani abu da za a azabtar da ita da haram ne ko dabba ce tururuwa wani annabi ya je banka musu wuta gidan tururuwa ce naku Allah ya aiko musu ya ce halla namlatun wahida tururuwa ɗaya ta cije ka ka je ka bunka wa gidan tururuwa wajen ɗari wuta ka duba cinnaka ce ba amma ɗaya ce ta cije shi ya zuciya ya bunka musu wuta sai da Allah ya magana shi sa ta ko irin abin da ake ɗin nan na ƙona sauro ƙona ƙuda haram ne azaba da wuta haram ne amma ba laifi abin da yake cutar ka kamar sauro ka sa magani ya mutu wannan shi ma daman Allah ya rubuta kai ne ajalinsa amma dabba bata maka komai ba kamar yanzu kaga kare ka ce kare kare ka kama jifansa kana dukansa to me ma ko da kare ne me maka ba abin da ya maka ko jaki tun da jaki an ce jaki ne ka ta dukansa an haramta haka wa afuhi sallallahu alaihi wasallam amman hama bi qatlihi wa masihi sadri sadruhu wa du'a'uhu lahu manzon Allah yayi afuwa ga wanda ya himmatu zai kashe shi sallallahu alaihi wasallam ya ma shafi kirjinsa ya masa addu'a Allah shiryar da shi wannan yana nuna mana haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallama da jin ƙayinsa sannan wa jawazul intizari bil qismati islamul kuffari fa yuruddu alaihim ma ukhidu minhum wa fi hadha dalilun ala anna al ghanimata إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها فلو مات أحد قبلها أو إهرازها بدار الإسلام رد نصيبه إلى بقية الغانمين وهذا مذهب أبي حنيفة ونص أحمد أن النفل يكون من أربعة الأخماس وهذا الإعطاء منه وهو أولى من تنفل الثلث بعد الخمس والربع بعده ولما عميت أبصار ذي الخويسرة وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم اعدل طيب anan ana nuna mana wani hukunci kamar haka ya halatta a yi saurari a jira kar a raba ganima da wuri ana tsammanin wani kafiri ko kafirai za su musulunta an je yaƙi an tattaro kayan ganima dukiya da arziki maimakon a raba sai a zauna a kirabawa a jira ana tsammanin ko za su zo su musulunta to ya za a idan an je yaƙi an karɓo ganima wanda kuka yaƙa wanda kuka kwato ganimansu kuma suka dawo suka ce to su ma fa sun musulunta sun gane gaskiya ga kayansu kuma a gabanku da kuka kwata yanzu yanzu fayuraddu alaihim ma ukhida minhu sai a maida musu abin da aka karba daga hannunsu ɗazu mun yaƙe ku saboda kuna kafirai Allah ya halatta mana dukiyarku yanzu kuma kun zama musulmi dukiyar nan dai tana nan a matsayin naku tun da ba mu raba ba da haka Allah bai ba mu dama mu ci wannan dukiya ba sai mu maida mu wannan shine hukuncin shari'a idan an je yaƙi in an je yaƙi aka ci ganima wani a cikin kafirai ya musulunta ko duka suka musulunta sai a maida musu kayansu abu na biyu ana mallakar ganima ne idan bayan an raba ta innama tumlakul ganimatu bil qismati la bi mujarradi alla wato alhaizati alaiha tumlaku al-istila'i alaiha ana mallakar ganima ne in an raba bayan an raba kowa ya ɗauki kasansa to wannan shine za a ce an mallaka nan kan kowa ya dawo aitin da ya shiga hannun mutane shikenan ba wai kawai bi mujarradil da zarar kawai an mamaye ta an karbe ta ba alisila alaiha ba ba a mallake ta ba tukun inda wani dai musulunta to sai a maida masa kayansa to idan an zo a maganar ganima sai wani ya mutu kafin a raba ganima ko kafin a kai ta garin musulunci amma ba da shi aka je yaƙi kafin ya dawo gida ya kai ɗan abin da ya samu ko kafin a gama kasabtawa Allah ya ɗauki ran shi to idan an zo raba ganiman nan aka raba da shi rabansa za a mai da shi gurin 'yan uwansa da suka je yaƙin ba a bayar da ganima ga mutumin da ya mutu kuna ganewa kuwa duk wanda aka je yaƙi kafin ya mallaki ganimar kafin ya karɓi ganimar ya mutu to kasonsa za a ƙara wa abokanansa ne da suka je yaƙi ma'ana baya cikin gadonsa da ‘yan uwansa da iyalinsa za su gada wannan shi ne hukuncin shari'a amma wannan shi ne ra'ayin imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala akwai ɗan abin da ake bayarwa kar ku manta ita ganima idan an ji Allah cewa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin dhil qurba to akwai ɗan ƙari da ake ana ɗan ɗauka a ɗan ƙaƙara wasu a basu annafil to shine ibn qayyim ya gaya mana wannan khumusi 1 over 5 din sai a raba shi kashi hudu sai a ɗauka a ciki a bayar ko kuma wasu suna bayan an raba kashi biyar sai su raba shi kashi uku sai su bayar da kashi ɗaya ko kuma bayan an yi kashi biyar ɗin sai a bada a raba shi kashi hudu kashi ɗaya a cikin kashi biyar ɗin sai a raba shi sai a bayar shine ibn qayyim yake cewa na farko ɗin yafi akan waɗannan na sulus da rubu adam akwai wani mutum da ake ce da shi zul khuwaisara da shi da mutane makamantansa munafukai daman annabi Allah ya jarabe shi da rayuwa da wasu munafukai an zo an je yaƙi an yi rabiya kawai sai ya taba wani sai yake ce masa hadihi qismatun ma urida biha wajhullah manzon Allah ne fa yi rabon yace wannan rabo da aka yi ba dan Allah aka yi sai wanda ya ji maganar sai ce wallahi wallahi sai na gaya wa annabi wannan abin da ka faɗa annabi ya yi rabo ka ce ba dan Allah aka yi ba manzo Allah ya ta faɗa ran sai ɓaci ya ce man ya adil idan lam adil waye zai adalci idan ni ban yi adalci ba waye a duniya zai adalci idan lam ya'dil Allah wa rasuluhu idan Allah da manzon Allah ba su adalci ba to a gaya mu waye zai adalci ka annabi Allah ya bashi hakuri wata rana aka masa aka masa bai ji dadi ba sai ce rahimallahu Musa faqad uziya akthara min hadha fa sabar Allah ya jikan annabi Musa hakika an cutar da shi sama da yadda aka cutar da ni amma ya haƙuri idan aka yi wa annabi ba daidai ba sallallahu alaihi wasallam abin da yake wa kansa rarrashi da shi kenan anan abin da za mu fahimta duk inda mutum ya kai da matsayi a cikin al'ummarsa ko ake girmama shi ko yake da mutunci ko yake da ilimi ko yake da sarauta ko yake da mulki ko yake da duk abin da yake da shi bai fa gagara ba a na ƙasa da shi wani ya zage shi kai ka fahimci wannan abin ka huta a rayuwarka shi sa Allah ba mu haƙuri duk shugaba idan bai fahimci irin wannan siyasar ba to zai ta kashe mutane zai ta faɗa da mutane dole ne duk wanda yake shugabantar mutane kowaye sai wani ya zage shi a lokacin da ake yabanka ake cewa kana yi kana yi kana yi wannan abin da kake kake faranta wasu karka manta wasu kuma bakanta musu kake misali a gidanku ba ka zama mutumin kirki ba a cikin 'ya'yan babanka kai ne ustaz kai ba ɗan rawa ba ne kai ba ɗan kiɗa ba ne an je gidan biki ana shelanci ba ka zuwa ba ka shaye-shaye ba ka kula mata ba ka ɗauke-ɗauke duk wani abu na rashin gaskiya ba ka yi ba kowa zai ce kai mutumin kirki ba ne ba to a lokacin kuma wani a gidan zai zage ka kai ka fi kowa tsoron Allah ne kai ka fi kowa addini ne ta san inda za ku yi rikici da su in an zo za a yi wani abu na baɗala a gidanku ka ce a kar a yi ko an zo an sa mahaifinku ya yi wani abu na rashin gaskiya ko taimako wani abu ka ce kar a yi to a lokacin za a yi fushi da kai za a yi gaba da kai ka sani bin Allahn da kake yi at the same time kuma ɓata wa wani kake yi yanzu da ka daina shan wiwi masu sai da wiwi ba haushinka za su ji ba saboda ka daina musu ciniki da ka zama salihin bawa ai wani zai ga cewa ka kashe musu kasuwa suna so su yi abin a sha tunda kana wurin ka takura musu duk inda mutumin kirki yake takura wa mutumin banza yake saboda me za a ga bai yadda da kaza ba baya son kaza ba zai aikata kaza da aka shugabanni dole sai sun yi haƙuri duk wanda Allah ya jarabe shi ya zama shugaba to sai ya shirya za a zage shi za a ci mutuncinsa za a wulakanta shi musamman ma irin wannan shugabanci da kai fa kaje ka roƙe su kace su taimaka ma kaje mutum ya fito yana jama'a dan girman Allah dan kaunar ku mun san ku mutane ne na kirki dan Allah ku jefa min ƙuri'a yana magiya na muku alkawari zan taimaka muku kuma ƙarya yake so yake ya hau ya biya bukatarsa kawai to wanda ya zo ya nemi wannan a cikin mutane wanda aka je aka yi hamayya wani yana so kai ma kana so Allah ya zo ya ɗauka ya baka to kai ka isa ka hana wancan ya zage ka haushin da ka cusa masa bacin ran da ka ƙulla masa tare kuka nema yanzu kai ana maka jiniya shi kuma in zo daurin aure ma sai an ce ko matsa ga dan takara ya zo zai wuce wannan kayan kaɗai bai sai je zage ka ba ai ba za ka iya hana adawa ba ɗabi'ar ɗan adam ce haka duk wanda ya zama wai shugaba wai ba isa a zage shi wai yana ta mai da martani saboda ana zagin sa bai da wayo kamar ba kana tafiya ne ka zo garken karnuka suna ta haushi ka ce wai kai dan me za a maka haushi to kai din kuma kai dan kai kai kuma waye da ba za a maka haushin ba dole a yi maka ku gane wannan ko a kasuwa ne shugaban kasuwa ko a makaranta ne ko a masallaci ne duk wanda ya zama yana jagoranta mutane wallahi dole a mabiyansa sai an samu da ba su kai ko malami ne mai karatu da darasi wani zai zo za ka yi ta karantar da shi kullum amma wallahi abin zagi ya zo da shi za a zauna a zage ka ce haba ai malama ne mu muka san shi kuma wallahi haƙuri kawai muke da shi ai ba da kirki da shi za a haɗu a zaga kuma gobe zai je saurare shi a karatu ɗabi'a ce ta mutane a gidanka ma kai da kake ciyarwa kake shayarwa in an samu guri sai an yi da kai sai an yi da kai ko yayanka in ka musu ba daidai ba in ba masu tsoron Allah bane sai sun yi da kai da haka annabi yayi hakuri da mutane an sha kwalarsa sallallahu alaihi wa sallam an zage shi a ɓoye an zage shi a fili an ce mahaukaci ne an ce annabi matsafi ne an ce mai neman mulki ne mai neman matsayi ne an ce ƙur'anin da yake karanta zuwa yake je ɓuya a wani guri a koya mai a koya mai a koya mai sai zo ya faɗa Allah ba abin da ba su gaya masa ba so duk shugaba dole ya haƙuri duk wanda ya gaba zai iya haƙuri ba to ya tattara ya koma wurin mahaifiyarsa ya zauna kurin ya zai ta mata hidima in dai ba za ka iya haƙuri ba wannan kujerar ta fi ƙarfinka da aka shugaba shi ne wanda za za a yi ya nuna kamar bai masa an yi ba saboda ai sunna kujerar ce to kai roman da kake sha a kanta ba ko kashi ka zuci ai ka dan sha wahala ne tauna shi ko ka tsotsi romansa in ya kare ka zo fasa shi kuma ku ta fama haka rayuwa take da haka wannan mutumin munafuki ne ya nuna annabi baya raban daidai wal ya billah to sai hukunci na gaba mala yace wal imamu na'ibun al muslimina yatasarrafu bi masalihihim wa qiyam ad din fa in ta'ayyana lid daf'i an al islam wa zabbi an hawzatihi wal والاستلاب أعداء الإسلام إليه ليعمل شره ساق ذلك بل تعين ومبنى الشريعة بالاحتمال أدنى المفسدتين لدفع علىهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتقريب أدناهما بل مبنى مصالح الدنيا والدين على هذين ابن القيم جل ya ce wal'imamu na'ibun anil musulmina shi fa shugaba wakili ne na'ibi ne na musulmi gaba ɗaya shugabanka yana representing ɗinka ne shugabanka yana tsayawa ne a makwafinka in za a yi taron duniya na shugabannin ƙasa to shugaban ƙasar Najeriya sai ya tafi yana wakiltar mu gaba ɗaya ne, tunda mu ba za mu iya zuwa gaba ɗaya mu ba. Yana yin magana ne a matsayin mu duka. Daka shi imam na'ibi ne akan musulmi, to an ba shi dama ya yi tasarrufi a cikin maslaha wani abin da zai yi wa mutane amfani. da kuma tsayar da addini tunda shi wakilinmu ne yana da dama duk abin da yake mai alheri ne da amfani ya yi shi ya tsaya a makwafinmu ya taimaki addini idan aka nada mutum shugaba don ya ba wa addinin Allah kariya wadzabbi an hauzati da ba da tsaro ga dukkan ɓangarori na addini gaba ɗaya sai ya je ya nemi taimakon makiya musulunci ya jawo su kusa da shi don ya kubuta daga sharrinsu liya amana sharrahum sa ga zalika bal ta ayyana ya jawo abokanan gaba kusa da shi don ya kubuta daga sharrinsu da gabansu to wannan ɗin ba laifi kai ya zama lalle ma abinda ake nufi a nan shine yayin da kuka aminta da shugabanku kuka yarda da shi kuma ya muku alkawari zai kare muku ƙasarku zai kare muku addininku sai ya ga akwai wasu abokanan gaba makiya suna da ƙarfi sai ya ce bari ya yi siyasa ya je ya nemo taimakonsu ya ma matso da su kusa da shi don saboda wata manufa ya kare ƙasarsa daga sharrinsu inda zai yi haka da wannan kyakkyawan niyya wannan babu laifi wannan zai bayyana gare ku musamman lokacin da ake yakin kasar saudiya da iraki da saddam husaini da waye aka ce kasar saudiya ta nemi taimakon kasar amerika ta nemi kasar kafirai ta taimaka musu ko kuma ga misali na kasar kuwait da iraq saddam husaini ya so ya mamaye kasar kuwait saboda karamar ƙasa ce tana da arziki mai tarin yawa don haka ƙasar kuwait kuma ƙasar musulmi ne ƙasar saddam ma ƙasar musulmi ne ƙasar kuwait ta ta nemo amerikawa da sauran turawa ta jawo su kusa da ita don ƙasar turawan su kafiran su taimaki ƙasar kada saddam ya mamaye ta wasu sun yi ta zage-zage wanda ba su da ilimi sun yi ta surute wanda ba su da karatu cewa yaya ƙasar musulmi za ta je ta nemo taimako daga ƙasar arna ya halatta idan shugaban ya ga akwai maslaha ba fa son zuciya ba a'a maslaha ya ga akwai amfani idan ya haka bai laifi bai saba Allah ba daman ita shari'a an gina ta ne akan idan an samu barna guda biyu ihtimali adnal mafsadatayn lidaf'i alahuma barna barna to an samu barna guda biyu to kuma dole sai ka fada daya to sai ka auna ka gani a cikin barnan nan guda biyu wanne ne mai dan dama dama da zaka iya shiga ya halatta in barna ta zo barna barna kuma ba yanda za a yi dole sai ka yi daya to sai ka zaɓi dai mai sauƙi sai ka tsunduma ciki ka yi amfani da wannan wanda ka tsunduma ka yaƙi babbar ya ce mabna shari'a abinda aka gina shari'ar musulunci shine duk lokacin da barna biyu ta zo wannan saƙo ne wannan ma saƙo ne kuma ya zama dole sai ka yi ɗaya a ciki to sai ka duba wanne ne mai ɗan dama dama mai ɗan sauƙi a ciki ka je ka aikata Allah ke hanya ka kori wancan haka idan an samu maslaha guda biyu amfani amfani guda biyu to ka yi ƙoƙari ka nemi mafi girma a ciki ka ɗauki mafi girman ka matso da ɗayan kusa-kusa shi ma Malam ya ce kai, duk wani amfani da ka sani na duniya da na lahira a wannan abun ya gino. Mai hankali idan ya zo yana rayuwa duk lokacin da abu ya zo rikice masa can matsala can matsala bayan da zai sai zaɓi ɗaya. Sai ya aikata. Idan amfani ya zo ɗaya zai ɗauka sai ɗauki ɗaya babba. idan an ba mutum zaɓi wannan abu mai wahala wannan abu mai sauƙi ya zaɓi mai sauƙi duk lokacin da aka ba manzan Allah zaɓen abu guda biyu illa tara aisar umma to mafi sauƙi yake zaɓa ina za ku je wallahi za mu je inugu ne wace hanya za ku bi ce kwatanta mana hanya akwai hanyar da in ka bi kaza kaza kaza kaza kaza kaza za ka isa a awa kaza akwai hanyar da kuma idan ka bi kaza kaza kaza kaza za ka isa a awa kaza sai ka ce wacce ta fi sauƙi ta fi zaman lafiya ce in dai sauƙi ne waccan ta bi zaɓe ta ka tafi kawai sai dai an ce maka ana ɗauke ɗauke a hanyar to kaga sauƙin ya zama na banza sai ka nemi mai nisa ka bi Allah kiyaye kuna tare da ni وفيها جواز بيع الرقيق بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلة وأن المتعاقدين إذا جعل بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه وهذا هو الراجح إذ لا مهذور فيه ولا غرر تسيو كنشي نقبا حالة سيد متوم أما باوا جواز بيع الرقيق dan adam din nan dai mutum ne idan ya zama bawa ba ɗa ba cikakke to ya halatta a kai shi kasuwa a kasa shi a buga ciniki ka karɓi kuɗinka ka soke kawai me yasa bawa ne ya halatta a yi cinikin dabba da dabba ba wai a sa kuɗi ba a yi canjin dabba da dabba amma yi jinkiri wata ma tafi wata ma kamar misalin mutum ya baka bujimi guda ɗaya ka ba shi ‘yan maruka guda biyu kaga shi ɗaya ya baka kai kuma ka ba shi biyu kaga in kuɗi ne bai halatta ba canjin kuɗi wannan ya ba da dubu ɗaya ɗari biyar wannan ya ba da dubu ɗaya amma in dabbobi ne cinikin dabbobi a tsakaninsu a shari'a ba laifi a yi cinikin dabba da dabba za mu iya zuwa kasuwa ban ba da kwabo ba baka ba da kwabo ba ga dabba ta kowace ta sai yar uwarta wanda na sai fi na wani ya ƙaro wa ɗan uwansa wata bijimi ne kaje da shi aka yi ciniki na abokinka ya sayi naka har da ƙarin yar akuya to kaga sai a siya sai a ƙara masa yar akuya kamar yadda ya halatta a canjin nama da nama da fifiko naman akuya da naman saniya naman tinkiya da naman rago nama da nama dai wannan shi ma ya halatta kamar yadda imam malik ya cikin muwatta wannan fa'ida ce za mu iya ɗauka sannan waɗanda suka ƙulla kasuwanci a tsakaninsu in suka sanya wani ajali wanda ba ayyana ba ya halatta in dai sun yadda ka sayar min motarka eh na siya ka sayar min gidanka eh na siya to yaushe zaka ban mota kawai zan baka to gidan kai ma yaushe zaka bani zan baka ne ba a sa wani ajali ba na yadda kai ma ka yadda aka yi tafiya haka ba komai an gane ka sayar min mota ka eh na siya kai ba ka sayar min gida eh na siya to yaushe zan karba kawai zan baka to kai ma gidan yaushe zaka ba zan da ya baka ba ajali amma na yadda kai maka yadda wannan ba laifi mala yace wa hadha huwa ar-rajih id la mahdura fihi wala gharaf shine zance rajihi dan babu wani abun tsoro a ciki ko abun gudu kuma babu uncertainty shine garar to sai wani hukunci kuma duk wanda aka je yaƙi ya kashe wani kafiri ya samu wani kafiri da doki da zinari a jikin dokin a fuskarsa takwabin shi kafirin a kewaye ke da zinari ya saka riguna na zinari kun san kafirai idan sun zo yaƙi da alfahari suke fitowa fuskar dokin kawai sai a zuba mata zinari gaba ɗaya kafar zoben dokin ai mai awarwaro na zinari saboda tsaba arena ka za a yaƙe ka takwabin da za a sare kama marikin na zinari ne rigar da zai sa ta alhariri ne shimfidar dokin kuɗi ne kafiri sai ya tafi waka sai annabi ya ce ga wani katon kafiriwa ne duk wanda ije kashewa ne gaba ɗaya abin da dokinsa da kayan kwalliyarsa da kayan adansa yake jikinsa shi kansa da shi da dokin naka ne sahabbai sai mutum ya zaɓi wani ƙaton kafiri ya ce bari je in buga da shi mu gani ya za to duk abin da ka je ka samu bayan ka kashe shi amma fa wanda zai taimake ka kai ɗaya za ka buga da shi in ka ka da shi abin da ka samu ka samu ganima wannan taka ce ba za a zo a raba da sauran mutane ba manzon Allah ya sunnanta wannan sunna a cikin wannan yaki hadisin bukhari a cikin magazi da muslim a cikin kitabul jihad abu sin abi qatada yana iya yiwa malam zinarin da izuba kawai akan a fuskar dokin nasa ya ishe ka rayu amma da yake kafiri kafiri ne zai taho yakin da zai iya yiwa a kashe shi sai ya yi wa dukinsa kwalliya ya yi wa kansa kwalliya ya fito wai ya fito yaki da yake Allah ya kaddara abin da za su samu din za a kawo musulmi su rabe shi in musulmi suka bubbuge su sai su kwashe ya zama ganima ba fikira ba tunani to malam yace manzo Allah ya ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabu duk wanda ya kashe wani abin kashewa yana da hujja cewa shi ya kashe shi za ka ba da dalilin wannan kafirin kai ka kashe shi to duk salaf din shi ne duk abin da yake da shi naka ne kenan wani exception ne wannan bayan ganima wanda kai za ka samu kai kadai ba wanda zai tiyaka اختلف هل هو مستحق بالشرع أو بالشرط أو الشرط shin wannan salaf din shi wanda ya kashe wanda ya kashe ya cancanci wannan da shari'a ne ko da sharadi ne shari'a ne ta mallaka masa ko ko sharadi ne in dai ya kashe shi nasa ne akwai hukuncin shari'a akwai kuma sharadi to to su yi ma suke sabani ala kaule ne kuma riwaya ta ne an Ahmad wa ma akhadhu an-nida'i hal qalahu bi mansib risalati fa yakunu shar'an amman ka qawlihi man zara'a ارض ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته أو بمنصب الفتيا كقوله لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أو بمنصب الإمامة فتكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت فيلزم من بعده مراءة ذلك بحسب المصلحة to wannan dai sabanin malamai ne dangane da wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar jayayyar ita ce ma'akadun niza shi manzan Allah ya faɗi wannan ne a matsayin sa na annabi da Allah ya aiko shi in a haka ne to kaga ya zama shari'a kenan kenan duk wanda ya je ya kashe wani shi shi kadai ko shi da wani suka haɗu suka kashe wani to abinda yake jikinsa nasu ne kamar misali manzan Allah ya bada hukunci duk wanda ya je shuka gonar mutane ba da izininsu ba ya je samu ƙasan mutane gonan mutane ba da izini kawai ya shuka abinsa bai da komai a cikin amfani in ya fito aka girbe mai gonan ya je ya kwace walahu nafaqatu abin da ya kashe za a iya biyansa abin da ya kashe wannan ya dace da hadisin da ya ce laisa li irqin zalimun haqq duk da shan da aka yi ta zalunci to me shi wanda yayi wannan abun bai da haƙi kamar yanzu ka je ka je filin wani ko kangon wani ba izinin sa kawai ka je ka shuka shinkafa ko ka shuka kubewa ko ka je kai noma bayan watanni ya zo ziyara kawai sai ya zo ya tarar da an yi mai shuka to amfanin nan idan an zo kawai ya zo da mota ya kwashe shi ya tafi da shi shi mai kasar tunda ba da izinin sa kai ba wannan ukuba ce hukunci ne shari'a aka yi ko ko fatawa annabi ya bayar akan fatawa ne kamar yadda ya ga Hindu binti Utba ki ɗauka a cikin dukiyar mijinki abinda zai ishe ki da ke da ‘ya'yanki annabi ya ba da fatawa wa wannan mata da mijinta yake mata mammako baya ba ta ki duba cikin dukiyarsa ki ɗiba ba ke kaɗai ba har da ‘ya'yanki wani ya ce malam wannan karatu bai kamata a rinƙa yi wa matan wannan zamani ba ya ce ba su da kirki wallahi tun da ta ji hadisin nan ta hana ni sakat wallahi mutum yana kwanci ji ana caje masa aljihun samana annabi ne ya ce ki ɗauka daga cikin dukiyarsa abinda zai ishe ki abinda zai ishi 'ya'yanki alaji da kai da baka bayarwa fatawa annabi ya bayar matar abu sufiyan ta kawo kararsa cewa inna ba sufiyan rajulun shahi abu sufiyan mutum ne mai rowa ta ce baya bani abin da zai ishe ni wa yakfi baniyya kuma baya isan ‘ya'yana kenan kaga kaso biyu ne akwai na matar akwai na ‘ya'yan’ amma mu yanzu abin da muke saboda zalunci sai mu ba da shi a dungule a ce gashi nan ki je kwasan yadda za ku karisa a'a duk matar da ta haifi yaya a gidanka to in ka zo rabo akwai kasanta akwai kasan ƴaƴanta in ka zo ɗinki akwai nata akwai na ƴaƴanta in ka siyo wani abu na ci ga naki ga na ‘ya'yanki, in wani abu ne na sha ga naki ga na ‘ya'yanki, in kyauta za ka bayar ga naki ga na ‘ya'yanki, ko ciyarwa za ka yi ga naki ga na ‘ya'yanki. hada huwa shar'a wannan shine shari'a yan daga cikin zalincin da wasu ma'aurata suke yi zalunci rashin kirki da wasu masu aure suke yi wanda ya hada mata biyu ko uku mutum yana da wannan matarsa uwar gida ne da 'ya'ya biyar ya je ya auro wata amarya tana da ɗan ƙaramin ciki idan ya je ya siyo wani abu na ci saboda rashin adalci irin na mazan wannan zamani kawai in ya zo sai ya ce a raba gida biyu sai a yanka gida biyu sai ce hajiya ɗauki naki ke ma zo ki ɗau naki ita hajiya mai yaya in ta ɗauki nata in ta shiga ɗakinta ‘ya'yanta su zo su kewaye ta ita wacce kuma ba ta da yaya ta zauna ta cinye kayanta wai shi wai ya yi adalci wai hazazul idan jahilci ya sa mutane suke wannan to su yi masa su gyara idan ku ganganci ne to wallahi mutum zai tashi ran tashi alƙiyama wa shiquhu ma'ilun bangaren jikinsa gaba ɗaya ya zama skeleton a shanye matanka biyu ne ko uku kana musu cafane kowa tana girkinta sai ka sayo buhun saman bita wacce tana da ‘ya'ya biyar, wacce tana da ‘ya'ya tara, wacce ‘ya'yanta guda goma sha biyu, wacce kuma ‘ya'yanta biyu. Wannan saman bitan ba daidai ba ne a raba shi kai ɗaya. Sai ka fara yin rabon kai ɗaya, ke gana ki rabin kwano, ke ma rabin kwano, ke ma rabin kwano. Kaga ka raba su kai ɗaya? To sai a ce kuma ‘ya'yan gidan gaba ɗaya a haɗa su da duk ‘ya'yanka ne, duk a haɗe su wuri guda, sauran abin da ya saura kowa a ba shi nasa, ba kowa an danga mai kakasansa ba, kamar kowane yaro ya ɗaunasa ko, to shi kenan kowane yaro sai ya ɗaunasa, idan kowa ya ɗaunasa sai a ce kowa ya tafi ɗakin uwarsa. Aga mutumi na sai haka ce zance ya ƙare. wallahi shine daidai shine adalci to amma abin da ake yi Allah sawai kamar yanzu mutum ya je na abbatu ya siyo nama ya je ya siyo naman kaji ai yana da mata uku ko yana da mata biyu wai shi mai adalci ne sai ya zo zauna ya nade kafa ajiya uwar gida zo ki raba annabi ya ce a raban adalci idan an zo sai a kasa daidai wa daidai ya je ya bar mai ‘ya'ya da baƙin ciki da bacin rai. Zalunci ne wannan, da haka duk wanda ya kuskure ita da ‘ya'ya, to ya sani duk abin da zai akwai na rabon ‘ya'ya. Adalci shi ne madarar uwarsu daban, madararsu daban, sugan uwarsu daban, sugansu daban, sabulin mahaifiyarsu daban, sabulinsu daban. Amma mutum zai zo yana raba wa matansa su su uku yana raba musu sabulai ya siyo sabulai guda guda tara ko guda goma ya ce ajiye mai ɗaya hajji ya ɗauki uku ke ma ɗauki uku ke ma ɗauki uku sai an jima sai ya bar mai ‘ya'ya kullum sai dai ta rinka zuwa tana magana sabulun wankan yara yaya za ka siyo sabulu ka raba wa matan kai ɗaya baka lura da mai ‘ya'ya ba ya zo ya auro mata wannan mata hajiya ke ciki da falo ke ma hajiya ciki da falo ke ma hajiya ciki da falo wacce ba ta da ɗa ciki da falo wacce kuma tana da ‘ya'ya shida akwai ‘yan mata guda biyu sun tashi kuma ya ba ta ciki da falo kuma bin ɗaki yake yi in dare sai a zo a haɗa mata ‘ya'yanta gaba da ya falo ‘ya'ya biyar ‘ya'ya shida an yi magana kowa ya mata adalci da ɓangaranta ‘ya'yan da ka haifo sai ka sama musu wuri sai ka sama musu wuri wata cewa ta yi alaji na haƙura da kwanan nan na haƙura ka je can kawai me ya faru ta ce wannan abin kunyan ba zan yi shi ba kuma wallahi hakan yi haƙura malayin ana gaya maka kwama calar da mutanenmu suke a cikin gidajensu labarin bai da daɗi kana da mata biyu mata uku ɗaya katuwa ce tumimiya ɗaya kuma asiririya ne busasshiya ka je kayan koshar da yadi hurhudu ita hajiya ashe yadi bakwai take ja wai kuma ka zo ka ce annabi ya ce ya adalci walan tasari wan tadilu bainan nisa'i walau walau harasu ka jajjefa musu yadi hurhudu hajiya ta je an auna ta yadi bakwai take bukata tunda ba ita ta hura kanta ba sai ka koma ka karo yadi uku kai ka ciyar da ita ka kara mata amma in an rena ka sai sauran ce yadda aka ba kowa uku ni kowa ma uku za a bashi to me yasa an zo sayan takalmi ba a saya kai daya wancan lamba takwas take sa wancan ku sha biyu take daurawa kuna ganewa kuwa to kaji wani ya ce wai sun mafi ganewa ai saboda baka da mata duk wanda ya tara mata a gidansa malam wallahi malam gwamnati ne kaga tarin yayan nan a gida sai kai da gaske in ba haka wallahi sai ya sa yaran ka su rinka maka zanga zanga Allah ka zo wucewa ka ji yaro yana zuga shi akai Allah wallahi ko ka zo ka ga an turo maka yara a ce ka bada kuɗin kaza a bada kuɗin kaza to kai ka san me ka kulla Allah kiyaye ko ya faɗa ni bi mansibal imamati saboda a matsayinsa na imam ne fatakunu maslaha lil umma fi zalikal waqt fa yalzamu man ba'dahu duk wanda yazo bayan annabi a matsayin shugaba to ya kamace kula da wannan maslaha da da amfani ya bada wannan bonus din abu na karshe wa min huna ikhtalafu fi kathirin min al mawadi' ka qawli man ahya ardan mayyita fa hiya lahu sun yi sabani akan abuwa da yawa duk wanda ya je ya samu daji wuri ne matacce ya sare guri ya gyara ya yi noma ya gyara wannan wurin mallakarsa ce to ina gwamnati ina kaza ina kaza ina kaza shi ma wani sabani ne shin haka ne duk wanda ya je daji ya samu riba na kowa ba ya faskare ya gyara shi ya fara noma ya mallake shi shi ma akwai sabani وفيها الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد من غير يمين وأنه لا يشترط التلفظ بأشهد a cikin kisar mun fahimci za a iya amfanuwa da shaida kwaya ɗaya wajen tabbatar da wata da'awa ba tare da yayi rantsuwa ba kuma ba in yazo sai ya ce na shaida kaza ba fa fiya anna salaba la yukhammas wa annahu min asli al-ghanima wa annahu yastahiquhu man la yushamu lahu min min imra'atin wa sabi وأنه يستحق سلب جميع من قتل وإن كسر كلمة سلب din nan da muka faɗa da zu abinda wani ya je kashe wani ya samu ba baya cikin abinda an zo za a raba shi ɗaya bisa biyar din nan kun san idan an samu ganima gaba ɗaya ana haɗe ta sai a raba ta a yi mata abin nan kashi biyar kashi ɗaya a cikin biyar din na Allah da manzon Allah ne to wannan salaf din baya ciki shi ba a haɗawa da shi kuma yana cikin asalin ganima ɗin wanda ba a ba su rabo a yaƙi kamar mace kamar yarinya in ta je ko yaro in ya je yaƙi waɗannan ba su da rabo amma ana ɗan tsakura musu ina fata ana fahimta yawa kuma za a iya mallakar salaf ɗin duk wanda aka kashe ga baki ɗaya komi yawansu inda mutum zai je kashe mutum ashirin tunda an ce in ya kashe nasa ne to zai iya mallakan wannan insha Allah ta'ala babu wani damuwa a ciki wannan shine karshen abin da Ibn al-Qayyim ya kawo mana a abin da zamu fa'idantu a cikin yakin Hunain sati mai zuwa insha Allah zamu tashi akan yakin Ta'if wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka